أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم أبرك مدداوة a wannan daura tamu cikin wannan fanni da muke karatu na ilmul balaga wa alaqatuhu bil qur'ani was sunnati nabawiyyatil mutahhara yanzu zamu tashi ne a safha ta 153 cikin littafin al balagatul wadiha inda an rubuta adrubul khabar ya an ka ce adrubul khabar intabih ba a ce abduribu ba abdurbu da larabci yana nufin bugu kuma abdurbu da larabci yana nufin nau'i to inda fi'ili na aka kawo sai a ce abdurubu ko abduribu ya kamata a ce daraba ya duribu sai a ce abduribul khabara ina bugun labari to kaga labari ba a bugun shi sai an kai nan suna ne ba fi'ili bane shi yasa an kai idaba sai an ka ce abdurubul khabari kenan nau'uka na ba da labari an gane da kyau shi yasa ɗalibin ilimi da zai ɗauki littafi ce a durbul khabar zan bugi labari ka buge shi shi ta ina kaga akwai matsala za mu ɗauki misali ɗaya sai mu shiga cikin ƙa'ida al'amfila suka ce kataba mu'awiyatun ila ahadi umbari sayyidina mu'awiyar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma da cikin kitabul wahyi a gane ko wanda ƴan shi'a suke zagi kullun ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na wannan zamanin al-mu'asirin al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya wallafa littafi kan nassoshi hadisai waɗanda suka bayyana falalar shi sayyidina muawiya radiyallahu anhu an gane ko al'amfila misali kataba mu'awiyar ila ahadu umarihi ya tura zuwa ga ɗaya daga cikin ma'aikatansa faƙara ya ce layan bagila na annasu nasa siyasatan wahida bai dace ba mu tafiyar da al'amuran mutane mu jagorance su kalima ta siyasa kalima ce ta larabci ta addinin musulunci ba kalima ce ta turawa ba shi yasa siyasa wani ke ɗaukata a matsayin sharri a'a asalin siyasa ka koma duk cikin kamus na larabci babi na sinun da wawun da sinun sasa ya susu siyasatan akwai siyasa hakima rashida akwai siyasa fasida amma saboda mafi yawancin masu siyasa ba ta gari suke bishin sa da an cewa na dan siyasa ne to shi kenan a hadithi na abu huraira wanda ya bi cikin shahihul bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya wanda ke jagorantar bani isra'ila annabawa ne yasa akwai wani karatu da muka yi a gidan tele duniya siyasoshin duniya ko siyasun duniya mun yi halaka goma sha hudu mai so ya koma cikin mai sunansa telegram ya rubuta da haruffa na turawa siyasoshin duniya karatu ne goma sha hudu muka yi siyasa da ta cikin gida da ta waje a musulunci da kuma hanyoyin da ake bi na jagorantar mutane kala daban-daban karatu ne goma sha hudu duk da yake mun takaita bayani ne saboda a wannan lokaci bamu da lokaci mai yawa amma ka samu ka yi bik ka rinka ɗaukar buƙatu almuhimma almuhimmu da ya ce layan duk da yake kalma ta siyasa ba ta zo cikin alkur'ani ba kur'ani ya yi amfani da wasu kalmomi da suke da ba da ma'ana irin tata kama alhukmu an gane ko ko attadbiru an gane ko layan bagi lana an na susan nasa siyasatan wahida ba za mu tafiyar da mutane da siyasa ɗaya ba la nalinu jami'an ba za mu yi wato tausasawa ba la na yalinu gaba ɗaya fayasrahu an-nasu fil ma'siyah sai mutane su fada cikin sabon Allah in ya zama to hukuma ba ta tsawatawa ko sai shi abin da ya gada ma shi yasa wani sha'ir yace idza atada al-muluku ala al-hawani fa'alimhum bi anna al-maut dani idan dai masu mulki suka zan ba ruwan su suka bar kowa abin da ya gada ma yace to ka gaya musu halaka tana kusa gare su domin mi domin idan talakawa suka zan sun riƙe makamai sun yi ƙarfi sai su kashe mai mulki yanzu abin da ke faruwa a najeriya yan ta'adar suka fara ƙarfi sun fara sace sarakai zuwa gaba sai a kai ga ministoci zuwa gaba masu ce shugaban ƙasa su kashe wasu su riƙe mulkin ƙasa shi yasa ɓanna tun tana karama ake tun karanta ya ce wala na shtaddu jami'an kada ba za mu tsananta gaba ɗai ba fa nahmilun nasa alal mahari sai mu kai mutane ga halaka domin mi domin idan mulki ya yi tsanani shi ko zai haifar da revolution revolution mutane idan aka mace su ta ko'ina to su kuma fita da su nima shi yasa mulki mai kyau wanda ga son a tafi lafiya a tafi lafiya da shi wanda bai son a tafi lafiya kuma a tunkari shi wannan shi ne siyasa ko a gida in ya zamanto da uwa da uba kowa tsanani gare sai yara su lalace in ya zamanto uwa da uba kowa sauki gare sai yara su lalace amma a samu ɗaya daga cikinsu galibi uba ya zamanto shi ne mai tsanantawa uwa ta zamanto ita ce mai sauki in yaro ya abinda bai dace ba a dake shi in ji kanawa a ba shi kashi shi ya shi zo wajen uwa sai ta ɗan rike shi ɗan rungudu sai ya gane can ya yi laifi da kuma an tausaya mai to wani lokacin kuma sai a samu uwace ke da tsanani to ba a san uban shi kuma shi tsanani can in ya sha kashi in ya zo wajen uban sai ce ta huƙi alita muna haɗuwa da ita kuma ba za a haɗin ba an gane ko hikima ce ta Allah shi yasa za ku ga mace Allah ya bata atifa yaro daga shekara daya daga lokacin da aka haife shi zuwa shekarar nan shidda bakwai yana buƙatar tausayi sai aka bar shi ga hannun uwa dama galibi mace atifa gare ka daga lokacin da yaro ya wuce shekara shidda ya kai bakwai to yanzu wannan tausayin na uwa bai da amfani shi yasa an ka ce allimu abna'akum as-sala li sab'in ko li sab'i sinin ku kai wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 an gane ko kenan abinda ake bukata wannan lokaci ana so sai an tsananta sai an tsananta to kenan tsanani shi kadai bai yi sauki shi kadai bai yi sai an hada guda biyu shesa ko uslubi na da'awa akwai uslubut targhib akwai uslubut tarhib bai yiwa kullum malami kai ta mutane targibi sai su tsamma da hasu shiga aljanna sai su lalace bai yiwa kullum kai ta tarhibi kuwa shiga yanzu har ma shiga ta jahannama ibada shi ba ta da amfani a'a wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta an gane ko ko da awa wani sai ce a'a ai mutane ba a kausasa musu magana a'a akwai wanda dole sai an kausasa musu ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim idan girman kan mutum ya kai girman kai tafiya da shi da sauki ba ta yi fir'auna da annabi Musa zo zai da'awa قال فرعون وما رب العالمين يتي من قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم مي موقنين يتي قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأول قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون كاغا يتي مجنون باو كتيني annabi musa bai tsabtace rabbul mashriqi wal maghrib ma bainahuma in kuntum ta'qiluna in kuna da hankali kenan ba ni ne mahaukacin ba ku ne mahaukata shi yasa mutum mai girman kai in ka bi da usulubi mai kyau ki karban gaskiya ga ka tsaya wani abu saboda ya kai inda ba zai karba ba sai ya gane shi ba kowa bane muna fahimtar wannan to wannan kaga yace walakin takunu anta lishidda wal ghilza cikin risalat sai ka zama to kai ne an mai tsanantawa mai kausasawa wa akunu ana lirrafati war rahma ni ko sai zamini mai saukakawa shi yasa masu mulki ba sa ɗaukar salo iri ɗaya ka a samu matsala haka gida uwa da uwa ba ɗaukar salo ɗaya haka a makaranta malamai ba su mantuwa masu salo ɗaya sai an samu wani na tsanantawa wani na na saukakawa haka ake son rayuwa mun gane wannan da kyau ko saboda hali ne na rayuwa Allah ya taimake mu to almuhimmi wannan misali guda ne ni bayar saboda wani lokaci ina so in dan karanta ko da misali guda daga cikin misalan da suka kawo in yaso sai mu shiga cikin ka'ida idan muka zo cikin ka'ida safha ta ɗari da hamsin da biyar sai an kasa alƙawa'id ƙa'idodi lilmukhatabi salatu halat al-mukhatab wanda ake magana da shi yana da hali guda uku an yakuna khaliyaz zihni min al-hukmi ya kasance khaliyaz zihni ya an ce khali shine wanda ya wofinta ba komi tare da shi kenan min al-hukmi bai san komi daga cikin hukunci ba wa fi hadhihi al-hal aw an lokaci yulqa ilayhi al-khabar za a jefa mishi labari ba ana za a bashi labari kenan tunda da Hausa ba a ce an jefa mai sai da a ce an bashi khaliyan min adawatit tawkid ba tare da an kawo tawkid ba tunda dai bai sani sai a tauka wani ya tafi wa yusamma hadha ad-darb min al-khabar ibtida'iyan a wajen malaman balaga ana kiran shi al-khabar al-ibtida'i baka san wani yayi balaguro ba sai in ce baka wani yayi balaguro sa muhammadun safara ko safara muhammad shikenan tunda kai baka da labari to amma an yakuna mutaraddidan fil hukm tana yi wa bayan na ba shi labari mutaraddidan sai ya koma shakka bai yadda da magana ta ba talaban an yasila ila al-yaqin yana son ya isa zuwa ga yaqini fi ma'rifatihi a cikin sanin shi tunda na ba shi labari kina so ya kai ga yaqini a cikin wannan sanin wa fi hadhihi al-hal a cikin wannan hali intabih al-hal yudhakkar wa yu'annas ana cewa hadha al-hal ana cewa hadhihi al-hal ana cewa hadha al-tariq ana cewa hadhihi al-tariq yudhakkar wa yu'annas al-kalimat allati tudhakkar wa tu'annas fi al-lugha intabih dan ga wani bai ga bai ga hala ba sai ce kai sun tafka banna barkon su ce wa fi hadhihi al-hala babu karatu wani malami ya littafi akan irin waɗannan in ban manta ba koko sun yi malamai sun yi babi akan shi al-kalimatu allati tudhakkar wa tu'annas daga cikin su akwai kalimata as-sabil يذكر ويؤنث قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بيتي هذا سبيل الله أتكن سورة العرب كم سيتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بيتي يتخذوه كان من شباب قرآني هاي كسكولي الله يكوتا وفي هذه الحال يحسن توكيده له to in mutun ya fara shakka an kyautata ai masa taukidin sa li yatamakkana min nafsihi dan saboda ya tabbatu ma'ana ya samu natsuwa wa yusamma hadha ad-darbu talabiyan suna kiran shi al-khabaru at-talabi li'anna al-mukhatab ka'annahu yatlubu al-adilla aw at-tawkid abu na uku an yakuna munkiran lahu tana yiwa bayan ma ka ba shi labari ka yi mai takidi ka ba shi wadda suka ce wane ya yi balaguro wane ya yi balaguro eh mai hujjar kaka ce a'a na gan shi cikin mota ya kama hanya ya ɗaga sai ce a shi bai yadda ba to ka ganin ya wuce mu da ya ce bai yadda ba yanzu ya wuce mutaraddid ya koma munkir yana musu to fi hadhihi al-hal a cikin wannan hali yajibu an yuwakkada al-khabar sai a karfafa mishi labari bi muakkadin ga abin karfafa labari au akthar ko a ƙara ala hasbi inkarihi gorgodon musunsa kuwatan wa da'fan ta fuskar karfin musu ko kuma raunin sa wa yusamma hadha darb shi ko wannan nau'i nan darbu ba bugu ba ina maimaitawa wannan nau'i inkariyan ana kiran shi al-khabarul inkari sai suka ce a ƙa'ida ta 33 litaukidil khabari a dawatun kafira in ana son a ƙarfafa labari akwai hanyoyi masu yawa da ake bi minha in akwai inna inna ce kamata kaga yanzu in ka ce muhammadun jalisun bai kai ka ce inna muhammadan jalisun ba wa anna da anna ko ba ba wa'lamu anna allaha يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أنا إتوى إليه تحشرون ولام الابتداء لكم لام الابتداء in nace muhammadun jalisun amma in nace la muhammadun jalisun ai na yi takidi wa nuna taukid da nunu taukid nunu taukid nunun ta karfafawa sai ce nuna taukid kaka ce an yi kuskure ya kamata a ce wa nuna taukid musanna ne da musanna da jam'u muzakkaru salimi idan an ke musu idafa shafe nunu ake yi asalin shi nunun guda sunanta nunun nunun biyu sunansu nunani to barkon a ce nunani taukidi ba a ce haka nan a larabci sai a shafe nunul idafa muslimuna musulmai to ba a cewa musulmu na amurika sai dai a ce muslimu amurika an shafe nunin lil izafa musulmin da ke rayuwa a ƙasar amerika mun gane wannan tau wadda nunin taukid akwai saƙila akwai mu akwai hafifa kuma kowace in ka gane ta akwai dalilin da yasa aka kawo ta balagatu taukidi fil ƙur'anil karim bincike ne mai yawa cikin suratu yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim wajen kissar wannan mata wadda ta nemi annabi yusuf ya neme ta matar imratul aziz tace Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim qalat fadhalikun fadhalikun alladhi lumtunani fihi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين to wala yakunan min as-saghirin nun at-tawkid al-khafifa ce amma sai suka rubuta ta da alif wala yakunan yakunan nun at-tawkid al-khafifa la yusjananna nun at-tawkid al-mim nunu tauki astaqila muna kira ga yan uwa wanda ke son yayi dauka ya kamata ya sa a sa mod avion saboda wannan kira zai zama to yana tsaye da darasi daga lokaci zuwa lokaci la yusjananna kaga wani in yanzu sai ce to wanka dai malamai sun ce sunan ta nunu tauki astaqila nunu tauki da alkhafifa to amma dai a hankali ma in an ka ce saqilun ka san dai akwai nauyi kuma khafifun a hankali ka san da bai da nauyi to me hikimar ba a kawo nuna taukidin sakila biyu ba ko hafifa biyu tunda tana iya cewa la yusjananna wala yakunanna koko tana iya cewa la yusjanan wala yakunan kuma tana iya cewa la yusjanan wala yakunanna amma me yasa na farkon ne ta kawo nuna taukidin sakila na biyu ta kawo hafifa ya ce kai wannan shirme ne ba ya bai da fa'ida wannan kakali na cikin qur'ani a a wala qur'anin nan da yaren larabci ya sabka kuma balaga ta qur'ani ita ce a ƙarshe in baka sani ba yi bincike nunu tawkidu thaqila an san da tafi khafifa karfi to da tace la yusjananna zai tafi gidan kasu wannan abu ne tana da ta'kidi akan shi saboda ita babban mata ce mai daraja kuma tana da hanyoyin da za ta haka a zahiri tana da sabubban haka amma wala ya kunan mina sahihin zai zamanto daga cikin kaskantattu wannan ba ta da tabbaci a kansa shi sai ta rage ta ɗan taka burki saboda kaskantar da mutum ba wanda ya isa sai Allah narfa'u darajatin man nasha kuma lalle ya shiga kasu amma la yakunan mina sahihin wannan a'a kana iya kai mutum kasu ka kara mishi daraja in baka karanta balaga ba kana iya wannan bayanin to Allah ya taimake mu to daga cikin abin da nuna tawkid nunu tauki guda biyu wa harufin tambihi da harufan tambihi ala innahum hum sufaha ai ana cewa innahum hum sufaha amma ala saboda a ja hankalin ka ai maka ta'kidi ai babu wawa in ba irin wadannan ba wal hurufu za'ida da hurufu za'ida ana kiran su as-silat harafin da aka ƙara cikin qur'ani ba a cewa za'id a cikin ilimin lugari ake cewa za'id shi ma za'id li tawkidil ma'ana fa bima rahmatin min Allah linta lahum aslin shi fa bi rahmatin min Allah amma sai an ka ƙara ma li tawkidil ma'ana sai wasu malamai su ce ba a cewa za'ida a ce sila li tawkidil ma'ana an gane ko qala amma qalilin la yusbihunna nadimin asalin shi an qalilin la yusbihunna nadimin mimma khati'atihim ughriqu asalin shi min khati'atihim ughriqu wal hurufu ziyara wal hurufu za'ida wa qad da qad qad ita ko tana zakwa lit ta'khir in zaman to fil madi kaga nan wannan bayani shi ma na bukata a yi shi in ta zo cikin fi'ili madi tufidu ta'kid jaa muhammad muhammad ya zo in ce qad jaa ai ta'kidi na duk da yake wasu malamai suka ce a'a ai shi madi abu ya riga ya wuce ba a bukata sai an aka dashi amma aka musu a'a ƙara wannan tashi tana ƙara mata akidi ta'kidi tunda ana iya ta'kidin abu da abubuwa daban-daban amma mudari'i in kada ta zo to ba tana rufin ta'kidi ba sai cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala in ce kad ya ati ko ban gaya maka ba ko ka da mani kad yumkin kad yumkin kad yuqal ba tabbas bane amma in ta zo cikin haƙƙin Allah tufidu ta'kid qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwara kana cewa tana yi wa Allah ya sani hey intabe qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun kana cewa tana yi wa Allah ya sani qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum walqa'ilina li ikhwanihim halumma ila qad ya'lamu kana rufe tana yi wa Allah sani a'a tabbas Allah ya sani shi yasa isnadul af'al was sifat wal asma' ila Allah subhanahu wa ta'ala yakhtalifu an isnadiha ila ghayrihi an gane ko min al-makhluqi domin shi Allah khaliqun na wadansu ko makhluqatun na isnadul af'al ilayha was sifat ilayhi ko ilay al-makhluqat yakhtalifu an isnadiha ila Allah mun gane wannan wa qad wa amma ash-shartiyya akwai amma ash-shartiyya na'am eh takidi na mana kama fi'li madina tabbas ta tsayi mallan ga mutsaye muna jiran limashi muna kabbara ai ko halbe mu an kai wannan lokaci tabbas sallah ta tsaye don mu wannan lokaci mun yi sai mun yi ta wa amma ash-shartiyya da amma ash-shartiyya dan amma kala kala ce an gane ko eh akwai am da ma akwai kuma amma ash-shartiyya haka imma akwai littafsil akwai in ash-shartiyya fa imma ya'tiyannakum minni hudan aslin shi fa in ya'tiyannakum sai an ka ƙara ma littawkid akwai kuma imma wadda littafsili fa imma mannan ba'du wa imma fida kaga in baka san bambancin su ba a rubutun gashi ɗaya ne amma ma'anar su ba ɗaya ba shi yasa imamu suyuti a cikin wannan littafin al-itqan fi ulumil qur'an yayi babu adawati tafsir haruffan da sun kaso cikin alkur'ani yayi bayani a takaice ko wani harfi ga ma'anar da yake dauka idan baka sani ba sai ka dauki wata ma'ana ka ba wani abu kuma ka ce haka nan ne a zo abin cika ba haka nan bane wannan yana daga cikin abin da yake abin nan namu to wannan shine ka'idodin sun ka kawo abubuwan da ake ta'kidul khabar kuma sun ka ce minha ba suna nufin su kadai ba don sun kawo wal qasam da rantsuwa na mace ban kawo al qasam ba kamar ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko ba haka da bane ko ko laqat ina fata an fahimta duka waɗannan abubuwa ne na ƙarfafa wato labari sai abu na gaba wanda za mu tashi a kansa safha ta 162 khurujul khabar an muqtada zahir wanga abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske khurujul khabar an muqtada zahir labari ya fita daga hukuncinsa na zahiri mun san asalin labari mine ne shi ne a baka labari abinda baka sani ba to labari na fita ya fita daga irin wannan asali ya kuma wani asali wanda za mu zo mu yi bayaninsa sun kawo ayoyi cikin misalai don karanta ko da aya ina ganin uku ne ina ganin sun ka kawo bari mu gani wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun qissata annabi nuh a cikin suratul hud an gane ko sannan kuma akwai wa ma'ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu a cikin suratul yusuf sai kuma thumma innakum ba'da zalika lamaytun cikin suratul mu'minun an gane ko da kuma ayat da ta zo a cikin suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid duk dai sun kawo misallai wannan ina faɗa ne saboda su ma za ka ga sun kami sallai da ayoyin alkur'ani don kakkasa tsamma da ilimin balaga bai da alaka da alkur'ani yana daga abin da ke sa wani ya cewa bai da amfani saboda bai san ma misallan musu cikin alkur'ani za a dauko su ba to alqawaid wanga shi khurujul khabar an muqtadahu adh-dhahir shine za ku ga malaman usul wato ilmul maqasid ash-shar'iyya dan a nuna maka zahirin nassi ba shi kadai ake nufi ba to haka ilimin balaga sai shi nuna maka wanga abin da ka gani a zahiri cikin luga ba shi ake nufi ba kuma sai ya baka dalilai kaga talanna sun kai sun ka kulla alaka alqawaid qa'ida ta 34 إذا صفحة 164 إذا ألقي الخبر إذا أكباد لاباري خاليا من التوكيد بأسا توكيدي با لخالد ذهني ga mutumin da yake Khalid Zihni bai san komi akan labarin ba kuma an gane ko wa muakkadan kuma sai aka karfafa shi istihsanan don kyautatawa lissa'iril mutaraddidi don ana sawa tsammanin mutumin zai yi shakka mutum ne kana ganin in ka bashi labari zai yi shakka to sai ka fara da ta'akidi a ka'idar labari mutumin da bai da labarin wani abu zaka ce mishi safara muhammad amma in ka san mutumin in ka ce mai muhammadu yayi balaguro bai yadda tun daga farko sai ka ce inna muhammadan safara wa mu'akkidan wujuban lil munkiri in kuma ka san mutumin dama mu inkari zai yi to sai kai ta'kidi da yawa an gane ko wa mu'akkidan istihtan lis sa'il mutaraddid a in mutum zaman to mutaraddidina sai kai mai ta'kidin shi da ta'kidi ko da guda wa mu'akkidan wujuban kenan shi wanda yake mutaraddid ana masa ta'kidi istihsan don kyautatawa shi ko idan mutum munkiri na mu'akkadan wujuban tunda musu yake lil munkir kana zalika al-khabaru zaliyan ala muqtada adh-dhahir to in kai haka kai irin yadda ya kamata kina inda zai iske mutum ba munkiri bane bai san komai bane ce safara muhammad labari ya zo da ni in yace a a yayi yayi yayi balaguro sai ka ce inna muhammadan safara kaga dan yana shakka kana son kai mai ta'kidi sai ce a bai yadda ba sai ka ce wallahi inna muhammadan safara kaga ribo duka labari guda ne amma mi abubuwan sun bambanta wa kad yajri al-khabaru ala khilafi ma yaqtadihi adh-dhahir amma labari yana tashi ya fita daga zahirin abinda aka gina shi akan shi li'tibaratin saboda wadansu ababe da anka hankalta ba yalhadha al-mutakallim wanda mai magana yake hankalta musu wa min zalika ma ya'ti gashi an yunazzala خالي الذهن منزلة السائل المتردد a ɗauki mutumin da za a ba shi labari na farko tare da cewa shi bai san labarin ba bai yi shakka ba bai yi inkari ba kaga ya kamata ba shi labari haka kawai amma sai a yi mai ta'akidin shi idza taqaddama fil kalami ma yushiru ila hukmil khabari in har cikin labarin da ya gabata akwai abin da yake nuna labari sai an kaga bai yadda ba ko da ba a bashi labarin ba an faɗi wani abin da yake nuna labarin sai an kaga ya ki yadda bayan an bashi labarin to yanzu na buƙatar sai a yi mishi sai a yi mishi ta'kidinsa ban sani ko mun fahimta ba misali da Allah shi ma annabi nuh wala tukhatibni fil ladina zalamu kakka sake min magana game da abin da ya shafi azzalumai kafirai kenan ai ana cewa hum mughraqun ai annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslim baya shakkar idan Allah ya tashi halakar da su zai halakar da su amma sai aka ce innahum mughraqun saboda wala tukhatibni fil ladina zalamu kakka sake min magana kansu wannan yana nuna kamar an bashi labarin lamari ya baci to amma kuma sai an ka dauke shi an ka maida shi matsayin almutaraddid innahum mughraqun kaga an yi ta'kidi to sannan kuma abu na biyu an yuj'ala ghayral munkiri kal munkiri mutum da wanda ba musu yake yi ba can khaliyar zihni ne munkir gairar munkir li zuhuri amaratil inkari alaihi an gane ko wanda bai musu sai a maida shi kaman mai musu saboda alamomin musu sun bayyana gare shi mutum ne wanda ka san in ka bashi labari yana da wahala ya karba to sai ka ketare ka samu akidat don saboda mi saboda ka san halin shi ba sai ko mun fahimta ba to kaga wannan ana mai da shi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu kaga kowa ya san ran dan adam galibi yana umurta shirmi da abinda bai da kyau to amma saboda da ta ce wa ma'ubarri'u nafsi wanda zai iya tsayawa ya rinka shakka me yasa ta faɗi wannan magana sai ta baka dalili innan nafsa la ammaratun bisu in ma shakka kake yi to ta maida ka kalmunkiri sai kuma abu na karshe an yuj'al almunkiru ka ghairi almunkiri ga mai musu sai a maida shi kamar wanda bai musu in kana ladaihi dalailun wa shawahid in akwai dalilai an gane ko shawahid na masu na daukar dalilai lauta ammalaha da dai ya hankalci waɗannan dalilai lartada'a an inkarihi da ya kame shi ne irtada'a malaman zaune suna cewa an kwace shi kenan an inkarihi daga musunsa ma'ana wanda an kasan shi na musu mi ya kamata a yi mai a yi mai ta akidi to amma mutumin da an kasan shi na musu kuma ba a yi mai ta akidi ba mi yasa saboda akwai wasu dalilai da akwai sun isa ba sai inda ya hankalce su ba a bukatar ta'kidi alqara'in alhaliyya allati tughni anil qara'in allafziyya Allah subhanahu wata'ala ce thumma innakum ba'da zalika lamayitu kaga innakum inna tawkidi da ba'da zalika lamayituna ta'kidi da ta'kidi ne kenan biyu to amma mutuwa yanzu da kafiri da musulmi akwai shakka za a mutu ai inda aka yi sabani tashi bayan mutuwa kuma sace summa innakum yawmal qiyamati tub'atuna dibi ak marce bai ce ba summa innakum yawmal qiyamati la tub'athunna ba kaga wanda ga bukata a kara mai ta'kidi shine bi tayarwa shi ya kamata a sa ma takidi biyu mutuwa ita kamata ko takidi da a sa a sa guda kai mutuwa ba ta bukatar ma takidi don ko kayar da ko baka yarda ba kasan mutuwa ba kai to me yasa qur'ani ya juyar da wannan sai suka ce shi wancan lamaituna shimfida ne dan adam da ya hankalta ma dalilai na rayuwa bai bukata sai an yi mishi ta'akidin mutuwa amma tun da shimfiɗa ce zuwa ga tayarwa wanda suka musu sai an ka akkada kafin aje inda suka shakka an kai ta'akidin muttafaq alaihi ghayra qabla al-intiqal ila al-mukhtalaf fihi dan da ka kalli dalilai waɗanda suke nuna za a tayar da mutane za ka gan su a cikin alkur'ani mai girma kuma mutanawwi'a wa mukhtalifa dalili na farko Allah ya ba da misalai ya tayar da waɗansu mutane bayan sun mutu faƙul na duribuhu bi ba'diha kazalika yuhyi Allahu al-mauta ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي duka amsila Allah ya bayar hatta da baccin da muka yi alama ce ta mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum adilla daga cikin adilla kuma sabkar ruwa da fitar itace da mutuwarsu duk shekara sai an ba da misali ko in ci duk wata shi daga masu noman rani ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة بالمفارقة حجي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى misalai ne Allah yake ta bayarwa adilla allati tadullu ala al-ba'th babu da lokacin da zamu yawan kawo su amma dai mun dan bada misalai ina ganin waɗannan misalan za su ishe mu to kaga ashe da dan adam ya hankalta ma waɗanda bai bukata sai an yi masa ta'kidi mun gane wannan da kyau to ina ganin waɗannan ka'idodin sai mu bar su haka sai mu shiga cikin fasali na biyu al-insha kafin mu koma cikin al-itqan mu bayyana alakar wannan ilimin da abin nan sai mu dauki insha don saboda tare suke shi ma imamu suyuti tare ya kawo su kenan sai mu bari mu kare a safha ta 167 al-insha'u sun kace taqsimuhu ila talabiyyin wa ghairi talabi shi ya kasu gida biyu akwai talabi asalin talab nema kuma akwai gairu talabi nan sun kawo shi ba don dole bane sai an nemi wani abu amma dai saboda su a nasu ilimi taksimi sun yi istilahi akan haka to zan ɗauki koda misali guda biyu cikin maganganun da suka kawo sun zai wanda yake da littafin yin ji an karanta misali koda ɗaya ne kaga zai san iya ina ne yake al'amfila misali ahibba li ghayrika ma tuhibbu li nafsik ka soma waninka abinda kake soma kanka wagga kaida da an yi aiki da ita hadisi ne ay la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsihi da an yi aiki da wannan kaidar a duniya da zalunci ya bace duk wanda kake son ka zalunta ka auna idan kai zayyima kana so to in baka so to ka daina duk wanda zai yi zalunci a duniya in ya kalli haka yanzu ko ƙasa ce za ta yi zalunci ko wata jama'a ko wani mutanen wani yanki ko mutanen wani ɓangare idan kuka kalli cewa idan ku za a yi ma ba za ku ji daɗi ba to waɗannan ma da za ku yi ma mutane ne irin kuka da ku yi musu zaluncin duniya ya tsaya amma ina saboda ɗan adam kamar yadda sha'ir yake cewa kamar ɗabi'arsa kamar yadda ayata ce inna nafsa la'amaratun bisu shi alkhairi ɗan adam bai sun karkata zuwa gare shi shan yake alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru washarru fin nasi la yafna wa in munir a alkhairu fin nasi shi alkhairi a cikin mutane yace masnu'un suna aikata shi idza jubiru sai an cilasta su zuwa makaranta sai an matsa sai an dage ka haika san ciwon kanka ko wanda ya san ciwon kai ne wani sai an sai an gaba da da hada a wa sharru fi nasi la yafna wa immuniru shi sharri bai kare cikin mutane ko da an hada su wajen wa'azi ba abiyan ko dala amma sai da tsakiyar aka samu mutane amma wajen kwallo sai an biya kuɗi a yi kuwa kuma kashe wani suna can kallon wa'azi bai bukatar kuɗi malam bai cewa a kawo kaza kawai za ku zo ne ku saurara amma ina amma da gidan giya da filin kwallo da na kokowa da na dambe sai an biya kuma ba dole bane ka hito da ranka alkhairu fil nasi masnu'un idza jubiru washarru fil nasi la yafna wa in munir Allah kai mu tsari yace min kalam al-hasan radiyallahu an yana daga cikin kalam na hasan jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tatlubu min al-jazaa'i illa bi qadri ma sana'ta kakka nemi sakamako sai gurgudon abin da ka aikata dukkan ga mutum yana neman sakamako fiye da abin da ya aikata to ya samu matsala a rayuwarsa ka bari a baka daidai abin da ka aikata in an yi tafaddul an yi niyyar karawa wannan ganin shi mai abin dama mai abin la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab wa lahum 'adabun alim sun kawo misalai guda goma mun da ya dauki guda biyu daga ciki to sai mu je zuwa ga ka'ida ita ce za ta ba mu mabudin karatu a safha ta 170 kinan eh alqaida farkon ta kenan al-insha'u naw'ani shi insha'i kala biyu ne talabiyun wa ghairu talabiyin akwai wanda ya ana kiran shi talabi na nema wa ghairu talabiyin akwai wanda ba na nema bane na in suka ce talabiyun galibi talab yana cikin abu biyu al'amru wan nahyi idza amartuka kenan idan ni umurce ka talabtu minka husul al-fi'l wa idza nahaytuka talabtu minka al-ibti'ad wa tark wato gashi nan ba sun kawo shi kenan mun huta ghairu hasilun sun ka ce fa talabiyu insha'i talabi ma yastad'i matluban wanda yana neman wani abu ana akwai bukatar azartar da wani abu ko a daina wani abu ghaira hasilin wanda bai tabbata ba waqta talabi lokacin da abin yake kiran kafin in nema ba ai ba in ce kawo min ruwa lokacin babu ruwa baka kawo ba domin in ka kawo ban cewa ka kawo ruwa in ni ce ka kawo ruwa to wannan lokacin akwai wata magana bayan wannan ba ruwan nake bukata ba ko ba kana bane eh yanzu yan sanda in sun ka kama ka ka ba su takardu yace ina da takardu yaddi ba ce eh na ga takardun ka ko ba haka ba za mu zo za su yi bayanin lokacin da abubuwa suke kamar khurujul amru wan nahyu an muqtadahu zahir bayanin zai zo wa yakunu bil amri shi insha'u talabi ana umurni kai umurni kace ai wani abu wan nahyi ko hali in nace maka if'al na umurce ka la taf'al na hane ka wal istifham kuma ana yin tambaya azahabta ila al madrasati al yawm wattamanni ko tamanni kana burin wani abu da attamanni da arraja'u suna kusa da juna amma ba dai suke ba sun ka ce attamanni kai burin abinda ba zai taba yiwuwa ba ko ko yana da wahala ya kasance shi yasa kafirai suke burin a dawo da su duniya falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin an gane ko imamu shafi'i ya ce tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fi habi auhari ko ba haka ba shi ko arraja'u kana kwadayin abinda yana yiwa ya samu kaga kamar yanzu mutumin da yake kasuwa yake da shago yana kasuwanci idan yana yato fatan ya zam ya samu wadata sai mu ce wannan yana da raja'u amma yanzu kamar irin matasanmu da a gida ba su aikin komi sai shan shayi geto da ma an samu rediyo an samu satellite ana kallon tv ana sauraron rediyo ba a aikin komi sai dai in an samu dama a sace akwai tsohuwa ko ta tsoho a sace shinkafa ta tsoho ko ta tsohuwa buhun shinkafa na saurin karewa kuma su suka fi arziki wai suka zan ce an buga amerika le plus riche du monde c'est bill gates to kai kufa le plus mine ne le plus sacré du monde ko to shi bill gates wani hayi to kaga wannan tamanni na ba ka aikin kumi kuma kana tunanin kai ni ai su turawa da kuke ganin sun shiga gaba gare mu shiga suka yi cikin aikin in kana aiki kana kuskure nan zaka zangoni wanda ya je makaranta yake kuskure yau da gobe yana karatu shi zai samu amma ka yi zamani gida ko babanka shi ne sarkin mallaman duniya ba ka zuwa makaranta kana karatu mai za ka samu sai dai a bar magadon littafai amma ba a bar magadon karatu kuma an bar magadon littafai maka karatu ba sai da su za ka yi in ka sai da su kuma to za ka ci in ka ci to kuma ka san inda za ka kai shi an to don haka akwai bambanci tsakanin attamanni wa rajau a karbakan amin wa iyaku wannida'u da kuma annida shine kira shi ma kira talab ne inda ce maka ya fulan kinan astar'i sam'aka wa aqlak inna kiraka ko ko na kiraka ka zo misali wa ghayru talabi akwai insha ghayru talabi ma la yastad ma la yastad'i matluban wannan ba a bukatar a ce kai wani abu walahu siyagun kathira shi ma shi na da siyag kathira minha at-ta'ajjub mamaki idan an kai mamaki walmadhu da yabo wazzammu da zargi ko kushewa ko fallasawa walqasamu da rantsuwa walaf'alu wa af'alur raja da af'aluna raja eh la'alla raja'i ne kenan amma fi haqqillahi ta'ala tufidu ta'kid la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba cewa Allah yana shakka ya sani yan abin zai yi kuma zai yi ba wa kadhalika siyaghul uqud kama haka siyagh na uqud nan siyaghul uqud galibi in ba ka karanta littafin fiqh ba ba za ka san siyaghul uqud ba abubuwan da ake kullawa da su kulla aure kulla kasuwanci an gane ko baituka na sayar maka kaga kasuwanci ne aka kulla an gane ko wanda mukhtasar wanda yake littafi ne na malikiya cikin sani ko sai an ka ce lawwali da sani wai sharhin mukhtasar ne na farko sai a ce lawwali sharhin sa na biyu sai a ce sani amma asalin littafin guda ne to shi ne ce yanaqidul bai'u bima yadullu ala ar-ridha wa in bi mu'atati ciniki yana kulluwa amma bi sharadi in an samu abin da yake nuna yarda yace wa in bi mu'atatin ko da da miƙeƙe ne yani ka bude kuɗi kayan mutum haka ya diba ya gansu ya baka kaya ka karba ya karba baka ce komai ba bai ce komai ba kowa ya juya ya nuna kun yarda to siyagul uqud akwai su malaman fiqh suna bayani kansu akwai siyagul uqud adh-dhahira akwai kuma wadanda suke ghairu adh-dhahira ta hukumce hukumcin su wannan bababi ne na fiqh ba da haka mutun ya koma can to dai wannan shine misali da anka kawo game da al-insha da at-talabi da anwa'uhu yanzu kuma zai shiga muna bayanin at-talabiyyu abin nan bayanin insha'ul talabi da kuma yadda yake fita daga cikin asalinsa don dama nan ne karatun yake ga abu kana ganin shi zahiri ce a cewa ba shi ake nufi ba to kaga nan ne yanzu dalibin ilimin ya dauki larabci ya ce ah kai ga larabci ya karanta sai a ce a'a larabcin baka fahimce shi bane sai ga ah ai kalmomin in an ka kawo su ai na fahimce su a'a akwai lokacin da ba su din ake nufi ba to shi yasa nace muku ilmul balaga kamar matsayin ilmul maqasid yake a cikin shari'a da kuma ilmul usulul fiqh don shi zai nuna ma manufa ba wai gane lafazin ba manufar ake son a gane to bari mu shiga al-insha'u talabi dama da ya kawo insha'u talabi ya ce cikin su akwai al'amur ko ya ce kuma akwai annahai ko ko ba ya kawo su ba ya ce kuma akwai al-istifham akwai at-tamanni akwai an-nida'u to zo sai fara da al'amur bazan shiga cikin misalai ba saboda can cikin kawa'id zai kawo su in ka diba safha ta 176 da yace al-insha'u talabi sai ce maka al'amur tunda can ya nuna maka ba al'amur sai bane to shi amur din nan yana da karatu na mai zaman kansa kidan yau zai dauko maka su dai bayan dai maka bayanin su can ya baka su jumlatan nan ko yana son ya kawo su tafsilan ya bada misali 11 bari in gani 13 ma ya kawo misali goma sha uku ya kawo to sai mu je can cikin ka'ida a safa ta 179 saboda isa za ta taimaka mu mu gane misallan kun san uslubin malamai na karantarwa in kun kadi ba cikin turqut tadris musamman yanzu suna ce musu turqut tadris a wajen malamai na karantarwa za ku ga malamai suna ɗaukar salo daban-daban na karantarwa al-asalib at-tarbawiyya ko al-asalib at-tadrisiyya wasu za ku ga yanzu su uslubin da suka ɗauka su kawo misalai sai su zo cikin albahas sai su yi bahasi su yi maka bayani sai su baka ka'ida waɗansu kuma za su baka ka'ida in ta zauna sai su baka misallai sai su yi ma sharha asalib ne mukhtalifa alqawaid ka'idodi a safha ta 179 cikin albalaghatul wadhiha suka ce al'amru talabul fi'l abinda ake nufi da al'amru talabul fi'ili neman aiki neman zartar da wani aiki amma ala wajhi listila ta fuskar daukaka kaga hakan ga an kabar shi haka ba za ka fahimci me ake so a ce ba muna fahimta na farko al'amru kala biyu ne a larabci akwai al'amru wanda shine talabul fi'ili istida'ul fi'l mun ji da kyau shi wannan jam'uhu al-awamir akwai al'amuru bi ma'ana sha'an jam'uhu al'umuru to wanga al'amuru shi ne wancan wanda jam'in shi al'awamir ne talabul fi'il ki yasa da Allah ce fa'afu wasfahu hatta ya atiya Allahu bi amri sai malamin tafsiri suka sabani wasu ka ce na al'amuru bi ma'ana al'awamir kinan sai in Allah ya bada umarni to abinda zai fassara wannan qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilukum kaffa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wasu kace hatta ya'ti allah bi amri ay hatta ya'ti allah bi sha'ni sai allah ya zo da sha'anin sa ya dabbara da kansa yadda za a karewa da su سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وانك شأنين لله ko sai ka ce dukansu sun shiga ciki amri din na Allah duka dai na Allah ne shi kenan sai ka huta ko ba haka ba to talabul fi'li ala wajhi al-isti'la shi umurni yana da hali guda uku na farko duk in kaga amru ya zo rike hali uku ake kallo akwai at-taswiya ko al-musawi akwai al-a'la akwai al-adna rike waɗanda ko da yaushe in kana karanta nassi waɗanda uku su zama to tare da kai na farko ala wajhi listila in umurni ya taso da sama zuwa ƙasa to nan umurni ne idan Allah ya ce mu yi kaza to umurni ne na Allah mu yi don mu bayan Allah ne babu mai girma kuma irin na Allah idan komandan bari mu ba da misali ya ce maka foral ko solda yi kaza umarni ne idan uba ya ce ma ɗa yi kaza umarni ne idan miji ya ce ma mata yi kaza umarni ne idan malami ya ce ma ɗalibinsa yi kaza umarni ne akwai at-taswiya kina al-musawi idan aboki ya ce ma aboki yi kaza shawara ce akwai al'adna in umarni ya tashi daga ƙasa ya je sama nan kuma roƙo ne talab ke ne yanzu idan ɗaya ce ba baka siyo mini cakwala misali umarni ne ba shi mata ta ce mamijinta ina son a sai min zani ka siyo min zani ba umarni ta baka ba abba tana neman dai a yi maka to in baka fahimci haka ba duk umarnin da ya zo cikin Kur'ani da hadisi da bukata wannan ka'ida wa aqimus salata ku tsaye da sallah da sama da yazo sallah wajibi ta sai ka yi ta ko ba ka nan bane amma in ka roki Allah ka ce annabi Musa ce rabbi arini anzur ilayka Allah ka fada min kanka ai ba mu ni ka ba Allah ba nan roko na shi kai to ka gani to daga idan baka fahimci wannan ba kaga sai ka zo cikin nassi ka ji ana wadansu bayanai kai kana ganin kawai da ka zo ka dauki littafi aka fassara maka an wuce wurin kai ko akwai matsalolin da suke karkashin wannan baka karance su ba shi sa kuke ganin malamai na da ba sa yarda mutum yayi tafsiri sai sun tabbatar da ya karanta ilmomi daban-daban ya fahimce su saboda wata matsalar ba cikin littafin da ka karanta take ba dole yarda ta taso sai ka koma al'amuru shi nan min al'a'la ila al'adna ko min al'amuru al'amuru huna al-musawi ko ko min al'adna ila al'a'la ko min al'a'la ila al'adna sai ka ce kai wanda duk bayanin ni da ruwa da shi sai a ce a to malamai su suna da ruwa da shi fahimtar shari'a kuma yana da alaka da shi Allah ya gane da mu yace lil amri arba'u siyawun umurni yana da siga guda hudu siga nawa hudu ma'ana yadda akai a gane shi fi'ilul amri kamar fi'ili amri inda ce ma izhab imshi an gane ko wal mudari'ul maqrun bi lamil amri fi'ili mudari'i in ya hadu da lamul amri ba ko wace lamun ba kamar inda Allah ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati fi'ili mudari'ina amma ma'anar shi amrita saboda iqtarana bi lamil amri sannan in wani harafi ya gabaci ita lamul amri to galibi ana mata sukuni ba dole bane a yi mata kasra thumma liyaqdu tafasahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil bait al atiq sai an kai mata sukuni amma in farkon magana ne sai a yi mata kasra amma ya halatta ko da wawun ko fa'un ta gabace ta a yi mata kasra mun ji wannan da kyau wasmu fi'ilul amri da ismu fi'ilul amri ya an ce ismu fi'ilul amri shine abin da yake bada ma'anar fi'ili amri amma shi ba fi'ili amri bane kaga akwai ismu fi'il madi akwai ismu fi'il mubari akwai ismu fi'ilul amri in ka diba cikin littafan na sun yi bayanin su kaga wannan littafi na wadanda suka yi wannan littafin sun yi littafi an-nahwul wadih intabih nahwul wadih akwai al-ibtida'i na ɗaya da na biyu da na uku akwai an-nahwul wadih na ɗaya da na biyu da na uku as-sadawi to cikin as-sadawi suka kawo wancan bayani kuma littattafai suna bayanin kan ismu fi'il al-amr da ismu fi'il al-madi wannan bayani ne karatu ne mai zaman kansa na dan baka dai abin nan to idan aka zo ismu fi'il al-amr tunda muna zancan amru ne shi zai bada ma'ana amri amma ba amrin na ba misali ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kaga yanzu in ka zo an ka ce kai ya ayyuhal ladina amanu ko ba karmani sai ka ce akwai kuka imani alaikum anfusakum alaikum kanku anfusakum kanku yanzu da Allah wannan shi da ma'ana kuma bai yasa ba a ce alaikum anfusukum ba kenan anfusukum alaikum tunda taqdimul mubtada wal khabar ne kenan sai anfusukum ya zamanto mubtada alaikum sai ya zamanto jar wal majrur khabarun muqaddam duk da yake ba shine asalin khabar kin ba an shafe mi an shafe muta'alliqul khabar tunda in jar wal majrur yazo ana nufin na'ibun anil khabar ne fil haqiqa walaysa huwa al khabar in nace muhammadun alal kursiyyi an gane ko shi alal kursiyyi na'ibun anil khabar fil haqiqa mustaqirrun alal kursiyyi mun ji wannan da kyau to amma alaikum nan baka zaka aka ce ala harful jarri alkafu isbu damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahallil jarri bi ala mabniyun kidan wa alamatu shikenan mabniyun sai ka ce anfusukum shi kuma ya zamanto mubtada a gaba dai alaikum dinnan duka gaba dai dunkuli ta zakai sai ka ce sunanta ismu fi'lul amri anfusakum maf'ulun bihi asalin magana ilzamu anfusakum ihzaru anfusakum ismu fi'lul amri ne ina fata ana fahimta ka kaga shi alaikum asalin shi jarul majrur na amma ya rikida ya koma ismu fi'lu amr ana fahimta ta da kyau shi yasa yanzu in ka kalli kamar kafafen yada labarai irin su aljazira da su wannan al'arabiya da wace ce sai kaga an sa ilaikum nashrat al-akhbar in an ce ilaikum nashrat al-akhbar shi ilanan ba harful jar bane a ilaikum ismu fi al-amri ne mi ana iqbalu nashrat al-akhbar sai ayi shiga sai ce to me yasa shi nashrat din nan ka mai fataha baka gane inda ka sama gaba wani muna ganewa kun san irin waɗanda abubuwa tanan ne eh zamu iya tattauna su a matsayin mu na ɗalibai saboda ko mutum ya san matsayinsa kada ka je ka ji ana tattaunawa ka shiga ka ce a'a ba kaza bane kai tsaya ka saurara ka ji shi ina ne gabas ina ne yamma ina kudu ina arewa sai da fara tattaunawa da kai to dan haka akwai ismu fi'lu amr akwai ismu fi'lu madi hayhata hayhata lima tu'aduna ay ba'uda akwai ismu fi'lu mudari mithlu uffil lakum ay atadajjaru duk wadanda suna na cikin littafai ka koma ka gane su wal masdaru na'ibu an fi'lil amri akwai kuma masdar wanda na'ibi ne an fi'ilil amri masdar za a kawo amma fi'ili amri ne aka shafi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ay aslin shi wa ahsinu bil walidayni ihsana fa huwa masdar masdarun naba ay manaba fi'ilul amr kenan fi'ili amri ko abin da ke kawo ma'anarsa abubuwa ne guda uku ko fi'ili mudari'i المقرون بالله كوكما اسم فعل الأمر كوكما المصدر النائب عن فعل الأمر sai suka ce gane yanzu inda karatu zai tashi qad takhruju siyagul amri an ma'anaha al-asli siyag na fi'ili amri suna fita daga ma'anar su ta asali tau kaji inda magana take gashi fi'ili amri da amma ya fita daga ma'anar da aka santa khurujul amr can mun yi khurujul khabar an muqtadahu zahir nan kuma khurujul amri an muqtadahu zahir ila ma'anin ukhra ya tashi zuwa ga wata ma'ana ta daban tustafa domin siyaqil kalam amma cikin siyaqin magana ake gane ta kal irshad akwai lokacin da za a yi maka umurni amma shiryar da kai ake son a yi umurni an kai maka amma shiryar da kai ne ake yi misali sha'ir yake cewa kazaka falyasri man talaba al'adi wa misla suraka falyakun tilabi wanda suka kashi cikin lissafin a safa ta 176 abu tib mutanabbi da suka ce ma abu tib yace ma sarki kaza kamar yadda kake yi kai sarki irin kokarin da kakai wajen tabbatar da mulkinka to falyasri ya yi tafiyar dare tsara ya siri tafiyar dare ko kuma ya yi tafiya man talabal a adidun mai neman makiyansa ma'ana mai makiya bai bacci wa mislu suraka irin tafiyar da kakai ta dare falya kuni tulabi duk wanda ya shirya ma nema neman wata bukata ya zan wani abu to ya tashi da dare ya neman bukata zai kaga na shawara ya baka in kaga dama ka yi in ba ka gada ba kai kwancin ka sakamako zai ji ina fata an fahimci ni shi wani sha'ir shi ko da ya bada amur ba wannan ba gyatse ne zai yi wanda za mu zo a kan shi yake cewa namu wala tastaiqizu ma faza illa nuwam wa tashabbathu fi jahlikum fasharru an tata'allamu yace namu ku ta ku ta kwana wala tastaiqizu ga kullun ku ta bacci kawai dauna haka da ace yace ma faza illa nuwam duk duniya ba wanda sun kace nasara sai wanda sun kai ta kwana wata shabbasu fi jahalikum yace ku zamana cikin jahilci kakku yi karatu karatu wuya kai ga ciwo yace fa sharru an tata'allamu mu irin kuma mu so su yi karatu dan in kun kai karatu kun ka waye mu mun shiga cikin bala'i to kaga wannan ai ba alkhairi bane to kaga yanzu in ba bambanta da ai ba tsakanin amra amra amrke ne ya zaka gane wanda ake nufi Allah ya kyauta kal irshadi kuma wad du'a umurni na iya zakkuwa lid du'a dan saboda wato kamar nema kamar yanzu annabi ibrahim ya ce rabbi habli min salihin Allah ka bani da daga cikin nagari kaga nan ba ci da sadda Allah zai ba don bai sai ci da sadda Allah ba wanga umurni umurni ne nami na du'a nema rabbi ja'alni muqimas salati ko ba karamari Allah ka sanya da mai tsaye da sallah ba ci da sadda Allah zai yi ba rabbana waj'alna muslimain laka Allah ka sanya mu zan musulmai ko mu tabbata akan musulunci kaga ai ba suna iya ci da sadda Allah akan wannan ba mun gane wannan da kyau ko sai kuma ya ce waliltimasi da kuma iltimas iltimas nan shi ne a taswiya ba da shawara ma'ana kana tsakaninka da kai da mutum matsayin ku daya kinan in ka bashi umarni ko ka hana shi kamar shawara ce kake bashi ko ba ka da bane wattamanni kuma umarni yana iya zakkuwa littamanni saboda buri an gane ko kamar yadda imrul qais ya ce qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi siqti liwa bayna ad-dakhuli fa hawmani kaga dan wannan tamanni na umrul qais kai budurwa ta ta riga ta tafi kuma ce a tsaya ai ta kuka kuka mi da ai haba mallam wa takhyiri kuma umurni yana da kwali takhyiri kamar wato ba da zabi an gane ko at-takhyir ba da zabi kaga wato abin khayyara yukhayyiru takhyiran sha'ir yake cewa faman sha'a falyabkhal wa man sha'a falyujid kafani nadakum an jami'il matalibi yace faman sha'a wanda ya ga dama falyabkhal yayi rowa wata kabila ce je sabka wajenta duk bukatar shi gaba ɗaya har abinda bai da bukata sai da sun ka bashi yace to jama'a ku saurara daga yau faman sha'a falyabkhal duk wanda Allah ya ba kudi duniya in ya ga dama shi ruwa wa man sha'a falyujid wanda ya ga dama kuma shi kyauta yace kafani nadakum kenan kyautar da kuka yi mini kafani ta ishe ni an jami'il matalib sai na koma ga Allah ban saki bukata wani abu kaga ne ya baka mi at-takhyir sai kuma at-taswiya daidaitawa an gane ko daidaitawa ana nufin kamar abu duk ɗaya ne ina fata ana fahimta ta duddai ba yadda za a yi an yi wannan kaba abin da bahaushe ke cewa duddai matacce ya kare a wuya ko kuma duddai makafi sun yi dare babu wani canji ina fata ana fahimta ta ya ce aruni bakhilan tsala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kasratin bazar sha'ir ce aruni ku nuna mini bakhilan wani mutum marowaci ƙala umran bi bukhlihi wanda rayuwar shi ta yi tsawo saboda yana ruwa wa hatu kariman ku kawo mai yawan kyauta mata min kasatil badri wanda yawan kyauta sai mutu ba zai yiwa ba a same su ina fata ana fahimta ta to dan haka dai al'amri ati bi ma'ana abin nan at-taswiya kuma al'amru yati lit-ta'jiz tana yiwa wajen bari mu gani wajen taswiya nan ya kawo misali al-iltimas umrul qais al-muhim taswiya duddai abinda yake duddai ne sai at-ta'jiz ko sun kace yana da kwali ta'jiz gajiyarwa in an ce gajiyarwa asirin al'ajizu kasawa ne ta'ajiz a kasar da kai ka kasa yin wani abu shi sa ake cewa abu ya gagare ka shi sa ake kira alqur'ani mu'jiza to kaga Allah subhanahu wataala ke cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sace ni fa atu bi suratin min mithlihi ku zo ku kawo sura kana nufin Allah nafi a kawo sura Allah ya san da ba za a iya kawo sura ta alkur'ani ba kullu in ishtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira fal amru lit ta'jiz anan dan ba dan Allah yana nufin a kawo ba tunda ya san ba za a iya ba to kenan cewa a kawo ya san ba za a iya ba kuma dauki abin wasa a'a al'amru lit ta'jiz dan annuna muku ba za ku iya bane in baka san wannan ba ya zaka wannan bayani al'amru kuma ya wat tahdid yana iza kuwa lit tahdid tahdid nan shine intabe da ha babbani ba tahdid ba da ha karami wanda ke nuna an iyakance abu ko an yi ta'rifin sa na at-tahdid tsoratarwa firgici narko in ji malaman zaune suka cewa an yi narko a nan kama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina ko innal ladina yalhaduna fi ayatina qira'at hamza la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nari khairun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah sai Allah ce ni ai malu ma shi'tum ajin Allah ya ce ko shi abin da ya gada ba kaga mallamai sai ku zo ku ce mu mutane ayi kaza ayi kaza Allah ya ce ai malu ma shi'tum a bar ko shi abin da yake so an bude kofa kaka haka ake nufi sai ce innahu bima ta'maluna basir yana ganin abin da kuke aikatawa in khairan fa khairan in sharran fa sharran ah ai musulunci yace abar kowa shi abin da ya gada ba wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to mi Allah ce inna a'tadna lil zalimin nara baka isuwa can sannan al-ibaha shi ne kamar yadda ma abin nan al'ibaha shi ne an ba ka dama ma'ana mustawar ƙarfaini ba a wajabta ma ba ba haram ba ba halat ba wa kulu wa shirabu hatta ya ta bayyana lakum alkhaitul abidu min alkhaitul aswadi min alfajir ku ci ku sha na an yi ma ibaha ne na ci duk abin da ka gada ma za ka iya ci ko wani irin nau'in abinci hatta ya ta bayyana lakum alkhaitul abidu min alkhaitul aswadi min alfajir shi yasa ba a ce kulu sabaka ba ba a ce kulu kaza ba a'a nau'in abincin da akwai a yankin ka kuma wanda ya sauka ka gare ka sai ka ci al'amur huna bi ma'anar ibaha don ba a ci da da kai ba sai ka ci kaza ko kaza ko kaza ko kaza to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake ɗauka in ka koma cikin wani littafi sunansa al-muhazzab fi ilmi usulil fiqhil muqaran na ustaz Dr. Abdul Karim Namla sai da ya kawo ma'anoni ɗai ɗai ɗai ɗai ma'ana guda 31 game da abinda al'amuru yake ɗauka 31 wasu malamai suka ce sun wuce haka nan siyaki ne zai bambanta su to ga dukkan alamu ina ganin lokacin ya kai ko ya ma wuce ko to mu dakanta akan wagga nukta sai mu zo mu daura akan cikin al'insha insha Allah ta'ala darsin mu wato na karshe na wannan rana kenan abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أكرمك الله أكرمك الله فالحمد لله يا لوكتي يا حقوري وعليكم السلام ورحمة الله أوكي أها أها إن شاء الله فضيلة الشيخ حياكم الله كان تفجل الحمد لله أرجو إلا إليكم أريد أن أقدم يعني للإخوة أيوة أيوة نساعد بعض الإخوان الطلاب نحن طلاب في دار
سبحان الله يعني